a ba tare da damu ja lokaci ba za mu je kai tsaye wato ga shi halifa Sheikh Malam Ɗayyab wanda zai karanta mana maulidin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Allah ya ƙara ma kowanmu samun nutsuwa a cikin zuciya da kuma wato jikukunanmu domin mu ribatu da abin da take sirrin da ke tattare da wannan wato lokaci mai tsada wanda ba sai tsananin sa'a a samu irin wannan lokacin. Allah ya ba mu albarkacin shi. saboda haka za a ba da abin magana ga shi a maulaya alhamdulillah عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب سفاري إلى الهادي لذلك أفرح قراي لقاء خير الورى وهو أفرح يبشره الباري لمدحي وزورتي أسير معي الأبرار ذلك أفلح دواعي اشتياقي للمدينة جمة فجذب وشوق لا يزال مبرح فطبعا أحب المصطفى فإشارتي إليه وطورا بالوداد أصرح فيا ما أحيلى أن أقيم بطيبة هناك ترى نور النبوة يلمح بمرقد خير العالمين محمد معي صفوة الأحباب ذلك أنجح توجهت من أهلي إليه يسوقني وذا شرف جبريل والقلب يمرح إلى خير هاد خير من وضع الثرى وخير شفيع خير من جاء يصلح يقولون لا تخرج لسقم ومهرم فعذرك من شمس الظهيرة أوضح فقلت شفاء سقم الوقوف ببابه عن الطب يغنيني كمن ظل يجرح أأخلد للراحات والناس كلهم يروح ويغدو للحبيب ويفلح أأترك ليلى أأترك ليلى ليس بيني وبينها سوى ليلة من لي بذلك ينصح شفى السقم والأحيا بدون تكلف بل القرم والمس الشفاء المروح ألا يا رسول الله جئت معلقا عليك شؤون المنتمين وأشرح فآخر مبعوث وأول شافع وأول من يعلو الجنان فتفتح وإني محب خادم الباب شاعر وأرجو التفاتا لا أذل وأكلح لا إله إلا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله يا الله يا الله إذا طفت حول العرش والحق فوقه وقد خاف كل الرسل كل يسبح ملائكة الرحمن والرسل كلهم يجولون بحثا عن شفيع يراشحون لا إله إلا الله يا إلى أن أقروا بين نوح وآدم وموسى وإبراهيم والحق أوضحوا وعيسى المسيح وهو روح إلهنا وكلمة النجل البتول وأفسح يا إله يا الله يا الله يا الله إله إلا الله يا الله يا الله بأن حبيب الله طه محمدا شفيع الورى المقبول ينجي ويمنح متى قمت وسط الأنبياء مشافعا هنالك أجده بالثناء وألوح إلا الله يا فيك يشد ويمدح فإنك أوفى الناس عادا وزمة وأكملهم خلقا وأسخى وأسمح يا الله يا الله يا الله يا الله وهبت ولم تخش افتقارا وفاقة فما سمحت نفس بما أنت تسمح فكم عكرم كم من قناطر مرة وهبت إلى الأعداء والكل يفرحون يا الله فهب لي أولا يا رسول أكدح وذا بعد تعمير على نهج أحمد وأتباعه اللائين قادوا وأصلحوا لا إله إلا الله يا الله يا الله وستر جميل ثم عافو ورفعة وفوز ورضوان من الخلد أملح ورؤية رب العالمين بداره مزيدا على الحسنى وربك منحون عليك مع الآل الكرام وصحبه بقيتهم خير به الوزن يرجح عليك صلاة الله ثم سلامه مدى كوننا بالمصطفى القرم نفرح لا إله إلا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله يا الله لا إله إلا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله يا الله يا الله لا إله إلا الله يا الله يا الله
أئمة ما شاء الله الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشراء في الحياة الدنيا في الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم والسلام والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أكد وبشر لأحبابه أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا خديبهم إذا أنستوا وأنا أبشرهم إذا أيسوا لا الحمد بدي ولا فخر وأنا أكرم ولد بني آدم ورد الله عن الصحابة Allah fi haƙin wa sabiquna sabiquna ulakal muqarrabun Allah ya ƙara jagoran mu Abul Abbasi wanda shi kadai ne mai katimiya kuma mai khatimiya ina cewa in arwahar rijali zahaban majanan illa ashabal fatihi lima ughliqa Allah ya sa muna ciki Allah ya ƙara wa khalifarsa gausu sakalaini qudubul jami'i gausu nafi maulana abi saka wanda ya faɗa mana irin wannan rana ko da dai kai albidaya ne wannan rana kan shi Ibrahim ya fade ta wa marratan ukhra tarawna ajaban min sirri al-khatmi imam an-nujaba بقدر ما تحبه تنال أمداده والقوم هذا قالوا وبارئ والسلام عليكم babanmu murabbinmu shehinmu sheikh ado musa baqiyatu salafus salih a wannan matafiya tamu irin sai an ɗaiko ne ba ana ba a senegal murtaniya ghana inda faiza ta yi zuhuri to ire-iren su kaɗan ne wanda sun ga da'atul jafala kuma sun ga buɗe masallacin shehu tsakanin ku da'atul jafala da buɗe masallacin shehu ya kara arba'in ne dona ɗan ɗaiɗaiku ne kaɗan suka ga wannan su ne shi yake cewa na lalmuna man katata ni awwalan wa akhiran wa akhiran ya awwala da yawa ana ta mun tani'a zan zo maulidi baucin ta ani ba maulidi zan zo ba zan zo ziyara ne hikima ce ta ubangiji su ne kamata a ce duk wata mun zo mun ziyarce su amma shu'uni na rayuwa sai hakan ba ta samu wani sa'an sai duk kanni na to muna fata Allah ya ja mana kwanan su ru'yatuhum shifa'un lana min kulli da'in mu in mun gansu to da mu ta tafi domin muna gansu a kujerino guda uku sheikh ibrahim shehu tijani manzan allah tunda abin da suka rayu a kai kenan da haka suke cikin nutsuwa in mun bi su mun gama lafiya kamar yadda ba zan shiga wannan mawdu'i ba sai dai gaisuwa ga karni na sheikh sayyidi muhammad nur da imam muhammad al-faiz da takwarana ma tsayi ko da duka wannan duk karni na idan mu ne na farko su aka kankashe suka kankashe mu shine farkon da ya fara shi kasida kuma ga liman na masallacin mu da lawal mai ashafa to duk ma da wuraren zamu a cikin ashafa din zamu in kuskure ya ta da mu ga kuma babban wakili shugaban ashabul yamin al-asha duk gaba ɗaya muna cikin ashabul yamin ga sharif ga alamomin wanda sune ahlullah wa khasatu sun mana karatu mun je da yake kuma wakilin idan maulanmu sheikh auka almiskin to ni bako ne ko da mun faɗi sauran ba sunan mu ne yanka gaba ɗaya wanda kowannen su ne ke ci a tashi da shi shine masoyin manzon Allah ba sai an je lahira waccan ba tun a lahira ta duniya to kana so a ce kai masoyin manzon Allah ne dan ne wane ne kai tun ma kafin a maka to Na'am. Wato tun kafin ma karɓi rai da ka farin wada'i ga duniya ba abin da kake so sai dai ka san matsayinka a kan soyayyar manzon Allah. Shi ne ake Abil Abbas yana cewa innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yace wannan sai manyan sahabbai na makusantana domin tun daga nan zaka san makomarka. In kai dan faiza ne su she su rike hannunka to magana ganin manzo Allah ba sai ka je lahira ba idan nan an fashe da kuka ana ihu kai tun a lokacin ga manzon Allah gaban ka ga shehu jizani wa ashabi shehu jizani bai tsaya nan bacin an je kabarin ma ana anubu an tambaya ma rabbuka wa ma ni ne zan amsa maka saboda haka muna godiya ga Allah bisa ga wannan kyakkyawan zato da aka mana aka yace mu a wannan gida namu a kullum mu abin da muke gani idan irin su shehi sun gayyace mu wuri suka ce mu faɗi wani abu muna ganin imtihani ne suna so su fahimci anya abin da aka samu a kai mun kai ko da sauran tafiya don amanar mu tana hannunsu za ku kullum aka ce mu zo ko muke da sai mu watsar mu zo wurinsu yan uwa sharifai zakirai sha'irai ire-ire na muridai ba abin da ya kamata mu dan buɗe kofa kafin sauran malamai su faɗo ci gaba ɗaya sai abin da ya tara mu domin gaba ɗaya shi ne sirrin maulidin shi ne sirrin rayuwar shi ne sirrin duniya da lahira wani abu ne wannan kai kanka azu ka san menene shi ne son manzan Allah domin har kullum ana ta kai komo muna godiya ga Allah mu mu ɗauki maulidi wurin raddi ba a'a in muka ce za mu raddi ai mun koma baya mun haɗu ne mu ambaci manzan Allah mu ji daɗi nisabin zukatanmu mu gode wa Allah fatanmu wanda bai san abu ma in yazo zai wuce shi ma dan na masa abin da aka bamu domin wuri ne da an fara rahama ciki ta sauka shi kuma arzikin ya bunƙasa har maki sai ya ci ko da kamu iyakar muradin mu kenan da maulidi yan uwa in mun ci zamu magana soyayya abin da muke nufi anan dan mu gane abin da Allah ya faɗa gwargwadon fahimtar mu minan nasi man yattakhizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah dan mu gane abin da ake dukan hankalin wasu mu qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim to amma ai duk ba anan abin yake ba shi qur'ani yan uwa ba a daukan wani bangare ɗaya kawai a ce shi za a fassara sa shi qur'ani kitabun mutashabihan masani da kansa yake fassara kansa ba ka daukar aya ɗaya kawai ko biyu ka zauna akan mutane da kamata in ka ja wannan ayoyi sai ka kuma suratul tauba wanda malaman sukan ce suratul fadiha ta bayyana asirin munafikai tsantsa ta bayyana kafirai tsantsa ta bayyana muminai tsantsa قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اكتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين har ma kan mi nisa za mu yi ne da bincike na kwakwahiyyawa yawa kuma ga kullum muna shaƙi a 'ya'yanmu da ƙannanmu da almajiranmu da zai shi karatu na zamani da can su shehi sun sani farkon tafiya shekaru arba'in baya ko hamsin idan kana ta'alluki da kibaru shiyuk ba dama ka je makaranta ta zamani wannan as ko aliya ko legal don abin da suke tsoro ba karatun bane abin gudu kar araba ka da imanin ka kuma an ga kan latu addu wala tusa amma yanzu kuma zamani a irin su shehi ne suke cewa mu sai mu yi bi ma'ana mu ɗauki ilimin tamkar mai shan addu'a mu kokari mu tsinki aduwa amma kada kai jikin ado ta soke mu to amma har hakan ana buƙatar gane jajircewa da ɗora muridai akan fagaye da tafiye tafiye da yawa wasu sukan ce ai maganar soyayya ba ta taso ba ai soyayya manzo Allah ya ga magana sallu kama ra'aytumuni usalli fahuzu anni manasikakum hadda wannan aya ta Ali Imran qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wai a tunaninsu kai muta ba a kai ta wadatar maka wa kai ka maganar soyayya wai a tunaninsu duk wannan abin da ke haɗu kanta ta ne a diwa ne alburda hamziya har ma ashirin da kamata i mu koya mutane sanin manzon Allah sun manta ai abin da ya kashi uku ne sanin koyi soyayya to ba za mu jira wadan lokacin yana da zurfi kuma ga malamai kuma ba ma so mu ɗauka wa shehi lokaci mai yawa duk wannan guda biyun an same su an yi asara tun anan duniya an san manzon Allah amma ai kokarin da ba kwashe ba an koyi manzon Allah an yi sallah a bayansa an je jihar tare da amma an yi bari barin da ba kwashe ba abu ne kurukuru kullum ana karantawa takamar ka dai ka ce ka yi sallah a bayan manzon Allah takamar ka ce ka yi jihar da manzon Allah to akwai wanda sun yi hakan amma tun da ba soyayyar sun yi ƙari saboda haka gaskiya tafiya soyayya ita ce fandisho soyayya ce take haifar da biyayya mai amfani soyayya ita ke ta haifar da sani mai amfani yan uwa inda sani shi kaɗai ake bukata ai da waliyan farko su ne yahudawa in ka so ka ce da nasara domin sun san manzon Allah walamma jam tamla musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yasifna allazina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi فلعنة الله على الكافرين هل العلامة محي الدين ابن أرمينا تشوى والكافر من علم وأنكر أشي خليفوفي da sauran ire-iren mu akwai ake a gomu ashe abin da ake da da'awa a nuna wanda ba musulmi ga manzon Allah domin musulunci ba son manzon Allah ba addini mulugu da'awa da ake magana a je a gaya wanda ba san manzon Allah ba gashi abin da ake da manzon Allah su wayan shabun da suka tabe sun san manzon Allah a zahiri amma ba su bi shi har ma kalifan nan wanda abinda ka gani a harshensa shine a zuciyarsa alfaruq umar da aya ta gaba ta sauka allazina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaq wa hum ya'lamun ya kasa kuli isa babban malami da yahude abdullahi ibn salam kusa ga can a farko an ce kun san shi ga nan ma an ce kun san shi kamar yadda kuka san ƴaƴan ya abin yake ce abin ma ya faka ai kadiyar ƴaƴa mai sauki ce mata suna da wishi ani ba mamaki wasu ƴaƴan na ma ba nawa bane an kwaso ne an kawo mu amma manzon Allah yanda na karanta shi a taura da linjila haƙoransa da idansa da uhirinsa da tafiyarsa ba abin da ya saba yakan cewa ma'arifati bi muhammadin ashaddu yadda na san manzon Allah ya fi fiye da na san yayana da amma dukkan suka zama abdullahi bin salam dukkan su ne suka zama kaman ka'abul ahbar ba duka bane irin wayannan su ne Allah yake cewa ulaika yutuna ajrahum marratayn bima sabaru sun kiristanci gaskiya sun yahudanci gaskiya saboda manzo Allah ya kawai suka cika aikin su saboda haka Allah zai ba su ladan wancan addini da suka yi zai ba su na wannan domin dama duk sunansa musulunci tun daga kan annabi Adamu har zuwa manzo Allah ba wanda ba musulmi bane musulunci ma yake da haka annabi zai ka cewa fatawakkalu in kuntum muslimin illa abin da aka saba kai shine li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja shari'a ita ce ake samun sabani da tafil azmina wal amkina wal ashkhas amma musulunci tun da kan annabi adam har abada addini ne guda daya a takaice yan uwa dan kar mu bakka cikin tunani abdullahi ibn ubay ibn salul sarki ne akwai jama'a bayansa saboda kana manzo Allah ya hijira ya koma madina ba yadda zai ya ga ausu da kazaraju sun yi ƙarfi cikin manzan Allah sai ga shi ma ba a bashi ba amma nifaƙan ya gangaro ce shi ma masoyin manzan Allah ne ya shahada ya rai azumi har ma yakin Uhud da shi aka je amma kai to a yakin Uhud nan in an kasa rundunar yaƙi kashi uku sai da ya dawo da ɗaya yace akan me za a kashe mu haka munafunci ya fito ashe a zuciya akwai kin manzan Allah saboda haka ɗansa Abdullah ibn abdullah ibn ubay saboda Allah ba ruwansa yudillu man yasha wa yahdi man yasha shi kuma idan uba yana ƙara kin manzon Allah shi kuma ƙara san manzon Allah yake hatta kai yana cewa ya rasulullah law shi'ita la ataituka bi ra'sihi in kana so ma'aifin nan na da ka zan ciro kan kawo maka manzo ce la la ala tahaddasa anna muhammadan yaqtulu ashab wannan shine min babi siyasi shar'iyya da manzo Allah ya ce an kidin an yi daidai in wahayi ma ya zo haka zai faɗa daidai amma dan manzon Allah ya zo dan ya zama koyi ga duniya gaba daya saboda shugabanni na bayan sun zo ya zama an samu babi wasi'i yanda za su jagoranci al'umma amma yan uwa dan ka gane yadda al'amura suke da jinyar ajali ta zo Abdullah wanda yake cewa zai yanko kan babansa sai kuma silatul rahim ta motsa ya zo wurin shugaba ya ce babana da zai rasu alfarma da nake nema shugaba ba ni rigarka yana cika a masa wanka a masa lifafa shi kuma manzon Allah iyakar rayuwarka da shi baya cewa la in gari ya ce la to la ilaha illallah muhammadu rasulullahi amma duk girma abin da zaka tambaya amma babu zai ce ka je ka daurance in an jima ka dawo za mu biya sahalan layyinan mutawadi'an ga saukin hali ga kaskan da kai su shehi da suke koyi da haka ake son su domin kuma tun da ƙananan muridai ne sai mu koyi da su idan maulana shekh islam ta idza sara khairun nas wa in halin fal masiru ba'idu to kai ga wanda aka ce karki ita tafiyar haka take ba a shallaki aka ce zaka ci can sama a'a wannan shehin naka dai karke shi shi zai kai ka hajjan ya samu shekhan arif al masaliki yaqihi min tariqi al mahaliki yazkuruhu allah idza ra'ahu wa yusila abda ila maulahu Aka Abdullahi bin Ubay yace ka bani riga manzo Allah ya dauri gare ya bashi aka je aka yi wanka aka yi lifafa duk da haka bai gamsu ba ya san babansa yana da mummunan aiki ya ce ya rasulullah baya wannan alfarma ina neman alfarma ta biyu ka je ka sallaci babana sai ina umar ya fishi a ce irin abin da wannan mutum kuma yin manzan Allah bai sallah domin a zahirin amri sai ga koda bai taɓa yin sallah ba ka ce an zalla masa sallah ai ya sha labari to amma yan uwa abin da mafi mutane ba sa fahimta in kana so ka zauna da Allah lafiya ka so annabi in kana so ka zauna da Allah lafiya ka bi annabi in kana so ka zauna lafiya ka san annabi amma dan ka so Allah ko ka so annabi ko ka san Allah ba annabi ba yau kanka aikin banza a rudu za ka rayu a rudu za ka tafi manzo Allah ya je sallar ga rigar manzo Allah fafa da ita amma Allah ba zai bari ba saboda ka duk wanda ya taba janibin manzo Allah wannan sunansa abin tausayi an riga an masa kabbara bakwai ko ya farka ba shine Allah ya ku aminal wahayi ولا تسلي على مات أبدا ولا تقوم على على قبري إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون هذه أسلوب القرآن كفروا بالله ورسوله sun kafir cewa Allah da manzon Allah wa ma tuwahum fasiqun sun mutu manyan fasikai ne fasikancin nasu fasikanci bane kawai na jariya har a yaƙi da su ba su da kirki saboda haka kaga kenan an samu mai sallah mai azumi amma ga makamarsa a duniya misali na biyu tunda lokacin takaitacce ne yaƙi da aka yi wanda ba taɓa samun ganima a musulunci kamar sa ba wa yawma hunainin iz azbar kasar falam tugun an kuma shay'an wa baqad alaykum al-ardu bima rahubat summa wallaytum mudbirin har an tambayi barawa bin maru cewa a wannan rana kuma kun ce kwarai an gudu gwani a cikin mu shine wanda ke matsawa kusa da manzo Allah amma shi manzo Allah ala baqalatil bayda yana kan taguwarsa yana ƙara kutsawa cikin makiya yana cewa ana nabi la kadhib ana ibn abdul muttalib wa abu sufyan akhizun bil jami'a to an samu gagarumar ganima da bata samu irin ta ba amma yan uwa mukan maimaita wannan mawzu idan muridai yanzu suna cikin hadari tafiyar da ka ake yin ta shi kuma suluki sai ka koya yanzu kaman shehi sai da muku karatu don ku ibada amma ainihin sirrin da ake nufin abi ba karatun ake so ku kalla ba aikin da yake kawai idan shehi zama mun tayi ba wai ya ja maka baki fasara ake bukata ba a'a aikin nan nasu shine karatu don ba sa barin sunna har abada in kaga sun bar sunna to kai ne baka fahimta ba da haka muhammad dan qasim yake cewa na shekara sha ina koyan karatu a wurin imamu na malik na shekara biyu ina koyan adabu ina ma ce duk shekarar na karatun gaba ɗaya adabu na koya ta saboda haka a wannan yaƙi manzo Allah ya fara da yawa akan jarraba muridai da wannan sai ya ɗaura kumi ɗari ya ba a karau ɗan habis ya ɗaura kumi ɗari ya ba abokin a karau amma ga siddiƙin farko ga faruk ga zunnuraini wanda a duniya shi kaɗai aka taɓa yi wanda ya aure ‘yar annabin Allah sau biyu ga imamu ali ƙaninsa kuma sirkinsa amma ba wanda manzo Allah ya ɗau wani abu ya bashi kaga wannan mai raunin imani dole a jarabe shi zulkuwaisara at-tamimi farko ne kawo fitina a cikin addinin musulunci a duniya gaba daya sarahatan abin da yake zuciya sanan nan ya mayar da shi yace manzon Allah ba adali bane inna lillahi wa inna ilaihi inna ha izi qismatun wa ma urida biha wajhu Allah ma urida fiha wa ma urida biha wajhu Allah yace wannan rabo na annabi ba adalci ka san ko komai dai raunin karatunka mutumin da yace manzon Allah ba adali ka san ya fita daga addini amma manzon Allah dan koyarwa da tarbiyyantarwa da Abdullahi ibn Musa ce wallahi sai na gaya shugaba izo ya gaya masa sai annabi sallallahu ta'ala wasallam ce ku hakuri ba ni ba dan uwana min ulul azmi an masa abin da ya kama da haka sai hakuri ya ayyuhal ladzina amanu la takunu kal ladzina azaw Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allah wajiha dan uwa a takaice menene soyayya ne ita soyayya domin anan ne ake zubar da maza wani a fahimtarsa shi yadda ya so annabin haka za ka so shi ya manta kuɗi ma da Allah ya baku ba daidai ba ne mai wa shi naira dubu ne da shi kai kuma miliyan goma ne da kai ta haka soyayyan ma haka take wani an bashi da yawa zai sha a cikin soyayyar zai shayar wani kuma ɗan kaɗan aka bashi tun ɗaya kaɗan zai sai faɗa rami bar addini to kaga wannan mai zai ce akan soyayya da haka busi da Allah ya ƙara masa da cewa kulluhum min rasulillahi multim zarfan min al-bahri aw rashfan min ad-dami wanda ya samu rashfu bai samu karfu sai daidai to da kare yin adalcin da ake mana su wasu suna fahimtar yadda suke sun annabin iyakan nan zamu tsaya ba kuma inda aka sa maka a sunna aka ce ka sa mutum gate ga iyaka inda zai so annabi ba wannan domin sahabban ma ba haka suka yi ba kai dai ka so shi ma mai sanya so kamar yadda a cikin 'yan mintuna kaɗan zamu je yadda abin ya faru soyayya kamar sufyanu sauri yakan ce aisha ya ba ta soya illa ittiba'ur rasul ka ba annabi kawai yana istidlali da faɗin ubangiji qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wannan zamu kyautata masa zato don malami ne da ya amfani duniya amma an gaja bai wani zai ce a'a ai soyayya ashau ila al-mahbub mun ti tafiya mun gaji da rana ma muna maulidi amma har na yi nufin huta na kwanta bacci sai gagara domin tun daga ina jin jiwa ne ana yi ina bi soyayya ta mantar da ni gajiya ta mantar da ni bacci ko da haka a shauku ilal mahabu wani ce a'a ai ba man tsantsan soyayya isa lil mahabu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa yanzu ma ka zaba manzon Allah fiye da komai amma mu a gidanmu abinda shehu tijjani da maulana abi ishaqa da khalifofinsa irin shi shi suka koya mana alfana'u fil mahbub in dai har akwai ka soyayya bata cika ba ya zama ba kai ba kowa to shi ya soya ta cika kullum yara ƙanana wannan abu ne da ana karantawa a sautin ba su magana da jari da ruwan bagaja da sauransu wannan bawan Allah wanda wasu ma sukan ce waliyi ne wasu bayan Allah sukan kira shi waliyi domin daman rikici ba a bidaya bane a nihaya ne wanda akan ce mishi majnunu laila ai ba sunansa bane yana da suna na yanka taruka din zai da sarfa din shine aka canza sunan ya zama majnunu laila har ma kowace irin mace ma an kai fana jin sai a kira ta laila an ce wannan bawan Allah yana son laila so ya ka inda ya kai iyayen da suka ce ba za su bashi ba aka sa gate aka ce bashi ba ita aka ce ran nan ya zo zai je gidansu sai ga kare yana kan doki sai sauka da kan dokin yanka yanka yanka shi iba wannan karen dan me yana ganin wannan karen yayi kama da karen gidan su Laila to ƴan uwa in dai soyayya haka take da ni da kai me muke a janibin manzon Allah kai ka san dai baka baka hada manzon Allah da mata ba mata da baka aura ba daga wannan ne ƴan wasu suka ce wani da ya haukace a tattara kuɗi a bashi je umara ya rungumi ka'aba Allah ya sauki ya karɓi kuɗin ya je ka'aba ya runguma ya ce Allahumma la tusallimin hukmu amadan abadan wa yarhamallahu abadan qala amina daga nan ne zama januna lila ya kama ka'abar mun hukun ce Allah ka bani zabi yace kar ka zare mun san ta har abada duk wanda yace amin shi ma Allah ji kansa to idan ana soyayya irin wannan a janibin rasul me muka yi dan haka Allah yace wal in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktab ila akhir abu takwas din da kaga dan adam ko yaro ko tsoho ko mace ko namiji yana wahala ne akan wannan takwas din ko dai family dinsa ko ƴaƴansa ko matarsa ko garinsu ko shugabanninsa ko danginsa ko ƙasarsu to Allah ya ce wannan takwas gaba da a ɗauke su a sa a sikeli a ɗau san manzan Allah a sa a sikeli to nan sunan ka musulmi idan san manzan Allah zaton takwas ɗin gaba ɗaya ba faɗaya a cikinsu ba takwas ɗin gaba ɗaya suka zama kunnan doki da saman Allah sunan ka musulmi gwari gwari ka shiga soja ko polis ko kosum ma baka da igiya ko daya kaga da kora ta zo baka da komai to amma idan Allah ya taimake ka sai ka fita ga gidan musulunci ko kuma da'ira ta imani ka hada kinan to anan ne sai ka rinjayar da san manzon Allah fiye da wayannan takwas idan ka zo su shehi suka riƙe ka sai ce alkhairu wal khairiyat ka watsar da su gaba ɗaya ka koma gaban manzo Allah shine maulamu shaykhul islam yake cewa fa asartu hubbal mustafa duna ghairihi walau umma kulsumin walau kana maryama fa wallahi ma fil qalbi hazu li ghairihi wa ghayr rasulillahi laysa ta'lama idan shehu ya faɗi haka a kansa to ni da kai me faɗa a kanmu shi ya faɗa sa matsayin wannan ma ba dukkan su ke juzi iya faɗa to kai muridin shehu kai kuma yana dora ka sai ce khalilun siwa man habbani liwidadihi jafani jaharan falshaqil al-ashqa yace na dalle la a gidana shine mai sona dan ni masoyin manzon Allah ne shine mai sona dan ni harki na ce ba kowa sai manzon Allah amma an kamun aka san haka wawa ne kai ga wata zaka kare a takaice hadisan nan guda biyu na Anas bin Malik da Abu Hurairah sheka salasun man kunna fi wajada bihi halawat al-iman an yakuna Allah wa rasul ahabba ilayhi mimma su'ahuma wa an yuhibba al-mar'u la yuhibbu illa lillah وأن يكره أن يقول إلى الكل كما يكره أن يقذف في النار حديث النبي ما سأل لا لا من أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أشي إيماني أكوي مي بولي أشي إيماني أكوي مي داتي أشي إيماني أكوي مي والي أشي إيماني أكوي مي زاكي أكوي أشي إيماني أكوي مي غربي الله سانا مهاكيتي إذا ما كاسو الله لمنزان الله في يد كومي don ba ka san ɗan kasan Allah to wannan soyayya soyayya ta ƴan kwadan Allah a yau ba inda ta rage ba ɗaya alamar islami sai cikin tijjaniya ƴan faida domin ko dai ne ko da ƙarfi ne ka ga hoton shi obina a kofar gida sai kai zaman ka kai ka san nan gidan ku ne shi ma mai gidan da ya ga ka da sarbi ya san wannan dan uwana ne ba ruwansa da yaransa ko zanen ka carban nan ya isar masa kai kuma hura shau da gani ta isar maka wa an yakara an yi wurin kurka ma ya karo an yi ƙwafinar shi ma wannan ƙin kar ka zama kafi bayan kai musulmi ne sai ka zo gidan shehu tijjani da wannan abu mafi yawa mahajubi in ya sai kaman an zurfafa ya ni kakana ba katsi ne ko ba haɗeje ko ba sokoci ko ba kano ko ba barbare musulunci yana wani shekara dubu wai a ce in ringa jin tsoron kan zama kafiri kamar da ka jin tsoron ajifa na auta ah to ka kai sahabi ne duk ka tanka ka kai sahabban suka manzon Allah kuruku ai ma musu gaga cewa la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dakum riqaba ba'd ba shine matsalar da muke ciki ba yanzu ai wannan abin da manzon Allah ya gargadi shi aka bari kafircin nan ba sai kare ne sallah ba daga yadda ka rinka daukar manzon Allah mutum ne manzon Allah rajulun shawani ai ya ɓaci ko kana sallar sunan ta ba sallah ko kana sallar sunan wani sallar ma sadaka kun fi sakar sunan ta kenan lam nakun musallin wa lam nakun lil miskin wannan sun sa fawailul lil musallin allazi an salati musahun dan me lubbin abin da ake bukatar a sallar ba ka same shi ba ai da sallar da azumin da zaka duk ana yin su ne dan a san manzon Allah duk wata ibada da kai manufar ta a san manzon dan menene a iqama da kan sallah sai an kira manzon Allah dan menene a tayin sai a ce assalamu alayka an hana ka kace alaihi domin kace alaihi kai sallama ta ga'i shi ku hadiri ne wa alamu anna fikum rasulullah la yu'iyukum fi kaseerin min al-amri la anittum ولكن الله حبب اليكم الايمان وزين في قلوب الى اخر الايه dan uwa soyayya a baci da har kullun su ake ta karu ba a so targu da inda kake son lailanka da kayan aure to kuma an gama soyayya da inda kake son jif kafin ka fara hawan ta ne da inda kake son gida da inda yake kafin ka shige shi ne sai dai ka kallo ni amma shi manzo Allah har kullum fi kulli lahazatin so ake ka ƙara sansa kamar yadda muka faɗa ba wanda zai iyakance ga ce shi iyaka inda ya tsaye nan kai ma nan zaka tsaya amr bin al-as shekarsa 120 a duniya kamar ba duniya kuma tun a zamanin jahiliya su aka fara turawa habasha su dawo da sabon manzala diplomacy ne safiri ne ya iya harka alaka ta jakadanci da Allah ya taimake shi bayan ya tsufan da tsufansa ya shigo musulunci shi da kansa yake duk duniya ba abin da nake so kamar manzon Allah ba abin da nake girma kamar manzon Allah amma fa ku sani yan uwa idan na kalli shugaba kallo daya an gama kallon ijlalin wahaibati don kwarjinin manzon Allah da haibarsa kallo daya ya isa da za a takura ni a ce sai na kamanta kamannin manzon Allah in su fita ba zan iya ba domin ba na masa kallon kwakwaf duk sahabai haka suke ina ce sauban barin gidan manzon Allah shi abin da ke gaya duniyar masoya a kalli manzo Allah ma kifta ido an yi asara ta rijo kanka farashi shi in ya je ya kalli manzo Allah ba kifta ido ko manzo Allah saboda iya zama da mutane in manzo Allah da kai kalle sai manzo Allah ya sunku da kai domin ba zai manzo Allah ya kula musu shi ba kula dole a kula kallon ko da haka manzo Allah dan ya bashi ya more da yake so shi manzo Allah sai sunku da kai yayi ta kallon sa manzo Allah shine cikakken likita haka maulawmu shekul islam yake cewa dabibi su kami أحمد النور مقسم جميل جليل مثل لم يكن قط haka nan sauban da ya zo gaban manzo Allah sai manzo Allah ya kalle shi da abin da karin magana na Hausa yake cewa labarin zuciya a tambayi fuska ya ga nahila jismuhu wa taghayyara launuhu yace malaka ya sauban yau ba mu ganka yanda muka saba ganin ka ba jikinka ya mutu jikinka ya sani me yake faruwa yace wallahi ya rasulullah ma fi wajhun wala maradun ba zazzabi ba mashashara kuma iyalai na muna nan daram zama lafiya sai sai dai kai co damuwa ɗaya ce manzo a ce me damuwa ce duk abin da ya mai a duniya idan na ganka wannan damuwa ta kare a ashe ziyara gaskiya ce ishe da na zo ga mun ka wata damuwa ta kare ishe to damuwa ta shine zan rasu kai kuma zaka tafi domin usulubin ma ka ce manzo Allah ya rasu rashin da dubi ha to rasuwa idan ta kace hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum تعرض علي أعمالكم فما ما رأيت من خير أمت الله علي وما رأيت من شر أستغفر الله لكم أشياء رسوة سبا إلى سورة رسوة بني shi jin da aka amince shi ma yana wurin karka ce ai ban taba gani ba wannan makami ne ra'aytu rasulullahi jada bi buguyati wa ma ghaba an dahra barran wala bahra mu kuma ire iren muridai me zai hana mu roki man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan man ra'ani fil manami fasirani fil yaqazati imma huna wa imma hunalik zaka ru'ya wannan gurgudan mukami ne to da ka in mun je can ko da ma na shiga aljanna aljanna fa ba in taka kana can firdausul ala sai da kai da wanda suka yi dan kaman kaman kama da kai don manzo Allah bai da sa'a ko da sahabbai da ana faɗa ne saboda shari'a ta riga ta zo ta iz yaqulu sahibihi la tazan inna Allah ma'ana ba dan Allah ne faɗa da kansa ba ba za a ƙara kiran wani mutum sabon manzo Allah ba albarkacin da aka kira mufradi abubakar a siddiq ke sa sunan safai ma ke cewa safai yace to wannan shine damuwa ta ko da na ga aljanna to kuma ba ganin ka ashe kenan ubangiji yayi gaskiya wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira lillazina asnu husna wa ziyada in dai ba mu gani a can ba a can ma gani tsantsan bayi wannan ru'ya ta fi musamman aljanna manzo Allah ya yi shiru shi manzo Allah shirin su hukunci ne magana su hukunci ne domin idan ya shiru ko da wannan abu da aka yi halal ne ko kuma rabul izzati ya tawalla ijabata bi nafsihi wannan sai manzo Allah manzo Allah ya shiru sau bana kuma ki tafiya yana so sai ya san menene matsayarsa sai ga aminin wahayi yace ubangiji ya ce ya shugaba yana gaishe ka a gaya maka Allah sa duk muna ciki amman yudi Allah wa rasul fa ulai kama an'ama Allah alaihi minan nabiyina was siddiqina wa shuhada'i wa salihina wa hasuna ulai rafika siyakin ba da amsa daidai da daidai sai alkurani idan kana so gane wannan amsa sai Allah ce zalikal fadlu min Allah duk wanda ya samu wannan sirri na muhabba wannan tsantsan fadla ne daga ubangiji Allah ya samu samu dan uwa idan Amr bin al-As ya ce shi ba zai kula manzon Allah ido kuru-kuru ba to ga Sauban shi ya kallon ya yi kallon har ma yanin bayani kuma an masa cewa duk wanda ya so Allah ya so manzon Allah to shi kenan ranar kiyama yana tare da manzon Allah a wannan gida amma tarayyar nan alhali ne walaisa makamun ina fata mun gani an gane haka ko hal ne ba makam ba manzo Allah yana a makamun sai da dazu mai fassara alhamzi yake faɗa fa ahmada fardun jawharun dan yuka sama manzo Allah da abin da a gani game da shi a duniya na karamci ɗaya ne cikin miliyan sauran duk takarimi da za a gani sai an je lahira to ba wannan ba sawad ibn ghaziya na gane ta zaba gaskiya ne sai ta zama bata saba da shari'a ba sawad bin ghaziya an je jihadi an dawo ana gyara sauci ya rasulullah alqisas ani kamanta akwai kisa tsakanin da kai kai kuma kai mai adalci ne ba ka zalunci sai mai wace ai ka dauke lokacin da tafi yakin nan a kwanan duka ina so ulama ka san da akwai shugaba masu ka tukula wannan shine ko a gaban sabai ka ce manzon Allah ya dake kaza karama ka san abu ya kai inda yake amma sahabbai kuma su ba yadda ya saba manzan suka shiru su ga mai manzan Allah zai ce dan zai kamar kowa ya ce zo kalama a jikina manzan Allah ce zo kalama domin shi manzan Allah kamar yadda mai bayani nan da zai faɗa allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajin amma suna ganin asalla ne amma fi jamil ahwani wal ahyan manzan Allah a kowane lokaci ko a dare ko a du ko a baci yana gani ta ko ina domin huzuri ina manzan Allah yadda ke kallon gaba da shi kuma da ce yana kallon ta baya kuma ina aka yi kuma yana da ido hudu ai bi ne dai wanda ka duk abin da kawai da shi yana kallon ka yana jin ka ce ya rasulullah ai lokacin da kamun wannan hukunci kai ba riga a jikinka ka janye mayafin dan nima alama ya da kamun manzo Allah ya ja mayafi sawat bin ghaziya ya zo ta gaban manzo Allah ya dau kirjinsa ya kafa akan jikin manzo Allah akan kirjinsa ya dau cibiyarsa ya saita da daidai da cibiyar manzo Allah ya goga irin yadda yake so ya koma ta ba ya ɗau bayansa isa a jikin manzo Allah ya goga irin yadda yake zuci wallahi na san bayan ne taɓa wannan baya cikin ne taɓa wannan cikin za ta musu hunna yan uwa manzon Allah bai ce a'a ba sai kai a wannan bayan shekara dubu ɗaya duka ce ba haka bane idan da za a hana wa'annan da manzon Allah ya hana su ba wannan ba isa shi mun shaji sai dai muna maimaita dan muna jin daɗi Abdullahi bin Zubair ji ina kahu akan manzon Allah manzon Allah ce wannan jini ka je ka ɓoye shi inda ba mai gani ashe muridi ne sadiki ya fanki ibarar da nabiyun rahama yi masa da ya karɓi wannan jini ya tafi nesa ya kwankwaɗe abinsa yana da haka maza ce ba dai ka ce kwarai na shanye ya ce wailun laka minan nasi maza dai ba su ba kai takobi kibiya kuma ya tabbata kan don manzo Allah sadiqul masduq ne lokacin da kicin da bani umayya da harbin da aka yi aka ba bai kama shi ba sai danne shi aka aka zama duwatsu aka zama masannan ajalin sai ba wannan ba ka ɗau maliku bin sinani shi ma manzan Allah jinin manzan Allah shi manzan ce ba kai ba wuta har abada manzan Allah bai taɓa adadin sallarsa ba bai ce na fada nawa kake da daddare ba bai ce saukar qur'ani nawa kake ba jinin kawai ya sha manzan Allah ce ba kai ba wuta barakatu ummu aiman sunnar manzan Allah idan dare baya shiga bayan gida kuma har yanzu sunna haka take in dai ba bayan gida na zamani a ɗakuna an so ka yago domin lokacin harka ne na aljanu kar ka zo ka taka musu yanzu kai kuma baka ganin su innahu yarakum huwa qabiluhu min hasu la tarunahu kai baka ganin su su suna ganin ka idan ka je kai bige musu da ko ya sai a waye gari ana ta tofi ka gashi rikici kuma haka manzon Allah sunnarsa ce gashi ba ma abin da zai tame shi domin ba shi ba an tsama kusanta mai zaman inna ibadi laysa laka alayhim sultan amma don ya koyar da mu shi sai ya aje fo ɗinsa a cikin ɗaki nan nan ya aje fo bayan ya yi boli gari yawa ya ce wa umu barka ina yake ta ce ya rasulullahi na kwanta na ta a ƙashan na na ɗauko sai sai sai na shanye zan za shi to tunda ko haka ne ba ki ba kiwon ciki har abada to idan da an yi wannan a fagen soyayyar manzon Allah babu shakka koyi da manzon Allah wajibi ne sanin manzon Allah wajibi ne amma asali soyayya idan muka ce abdullahi bin salulin ga yadda ya zama idan muka ce a zulkoisa a tamimi ga yadda ya zama to lillahi alaika shi kuma amin manzan Allah ya zama abi lahabin kowa ya san wani ma'aikin manzan Allah ne kuma har qur'ani ya sauka kurukuru a kansa kuma ya so manzan Allah amma bai taɓa yin sallah ba ya so manzan Allah bai taɓa soyayya da manzan Allah ma wasu 'yan mintuna ne saboda an zo an gaya masa cewa ƙaninsa da ya rasu matarsa ta haihu yace sai da suwai ba to tunda ko haka ne sunansa Muhammadu kuma ma dan murna da farin ciki na yan taki amma mai zuwa ƙarshe da ƙarshe ran da wa anzir ashiya ta kal aqrab ta sauka manzo Allah ya tara su ko da ba a faɗa a baki ba an san manzo Allah gaskiya faɗa amma tunda yana ganin shi dan ƙaninsa ne alqurbi hijabun sai ce tabban laka sa'ir hadha al-yawm ali hadha jama'atana malamin sanan Allah baka fasa sai ka wuce kai sai ka ce abu sabakin sa don fassara ta ma kaman wani jin jiki ne amma Allah ya kyale shi ya bada da abi da habin wata amma duk da haka ahlul kashafi wattaqi sun ganshi a lahira me kake ciki ce kai to kwana shida muna jin jiki amma duk lallitin za a ba mu dama mu shano ta in yatsun mu dan wannan farin ciki da i da lokacin da aka ci an Allah to ina ga wanda farin cikin sai kai zai tare mutane ya siyo fiyowata ya yanka kaji imasa har yanka shanu yanka raƙuma kai ka san ladan su wannan ba sai dai ka zai an shekul ta faɗa ba wa kullu man jani bi shay ne mawli muktari ai karamatul lil khair ai fa innahu kaman wani dan uwa sai na Umar Allah ya kara masa yadda lokacin ya tafi mu ya kamata ya je huta sai na Umar Allah ya kara masa yadda shi yana ganin kuskure ne yi ciwo da rana da daddare ya kwanta inda ya hajji rana ba zai yi bacci ba don ya tabbatar da amana da Allah za kiyaye domin ba bai aula da daddare ma kai yi shi kuma masoyin Allah duk aikin da zai yi sai Allah ya sanya masa bauta nan ya fito ciwo da daddare sai ya go a ci farfal tana ci sai da lala falsafiya mantiqiya tun daga a ci farfal labutta akwai dan adam aure bai ga mutum din ba amma ganin fitila ya nuna musu lalle akwai mutum aure yana ko zuwa sai ya ta tsohuwa tukuk tana saƙa da hannunta amma harshen ta zuciyarta ba saƙa suke ba tana cewa ala muhammadin salatul abrar salla alai ibn al akhyar qad kuntu qawaman bukan bil ashar ya ne tishun la afar adwar hal tajmu'uni wa habibi dar ta ya ubangiji Allah ya salati ga shugaban kubutattu wanda duk zababbu tsarkaka shi ka salati ya ubangiji ka sani kullum fa da daddare ba na bacci sallah nake da rana azumi nake yi wai rayuwar ina za a je ne yaushe ne za a ɗan da shugaba ita tana ganin shekaru da ba su ne muradi ba a'a a ce ka tafi kai tsaye ka sa da shugaba ɗansa abdullahi bin umar shi ko kafa ce ta sandare ya jarraba almajiransa yace ku bani maganin ciwon kafa suka ce uzkur ahabban nas an ilayka yazulu ank faɗi duk wanda ka fi so a duniya za ka samu raka yana cewa ya muhammadahu fanta sharif kiran manzan Allah ke da wuya to yan uwa idan sabon manzan Allah sun gan shi sun ci abinci tare da shi sun yi sallah tare amma suna tosiri da kai suna so su to ina gani ko kai wanda kana sallar zuciya tana yawo a wani wuri wani sa'in ma za ta kuce maka bai kamanta ba kai ba mu ne a hakku da mu tosiri da manzan Allah dan uwa wata baiwar Allah ta je raudan manzan Allah sai ta ce za ta yi ziyara amma fa ziyara nan ba ta yi ganin wara hijab ba ashe sai ta bayan mayafi ta yi ziyara wannan bai cancanta ba a yaye mata mayafi da abin da ya kamata ake cewa ganin annabi tsohuwa daga rauza kurukuru sai da aisha ta rayu da shugaba mai saukin hali wanda uban miskinai ne min al'abbi ahana bal min al-ummi arhamu ta yaye mata wannan mayafi wannan bayar Allah ta shiga ta ringa rera yabo a gaban manzon Allah ka san cikakken masoyi idan kana ambatan abin da yake so ya fi jin daɗi fiye da a ce ka shiga yabe shi ina kuma ga manzon Allah sai da Aisha tunda ana mai gidanta kirari sai ta manta da komai ta kula wannan bayar Allah ido tana ji tana yaban manzon Allah karshe dai sai da Aisha tana cikin shauki na kirarin da ake mai gidanta sai ta ga wannan bayar Allah ta faɗi abin mamaki faɗo ke da wuya aka aka jirgiya ta fare dan me tamma muraduha wa maqsuduha ai dama inda ake so a je kenan to an kai Bilal ibn Rabah yan uwa dan mu gane ba mu ce kar ai karatu na zamani ba ka je kai ta ikilabinka kai ta ikfa'inka ka san izhari ka san a kasamul mudud amma dai da musamman manzon Allah na shi ne farko duk wata kwalliya da za ka yi idan aka girgize manzon Allah a zuciyarka to an gama da kai za ka yi nadama yau ma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim qalbin salim shine zuciyar da aka same ta akwai manzon Allah ce duk zuciyar da ba manzon Allah to jikin ma ba manzon Allah saboda haka Bilal jinyar azali ya zo wanda ko ba kun bilad nan kun san saboda kabaliya da asabiya wanda manzo Allah ita fara korewa a duniya ba kabilancin yare ba kabilancin harshe abinda ya tara mutum suka ne kawo su haifin rumi su bilad ibn rabah su salman al-farisi ya wanke su suka zama daidai da sabai amma taran abu zar gifari ya dan kuskure ya gaya wa bilal ya bana sauda manzo Allah ya masa gargadi ba mai na wasa ba yace masa innaka imrun fika jahiliyatu yace har yanzu irin abu ba kayar jahiliya ba ta gushe an gaba an ce sai da ya kwanta ya ce bilal ya dau kafarsa isa kunda kukin sa amma da haka yan uwa ɗaya daga sabon ya shugaba ladana nan naka ka canza shi yace me ya faru yace harshen sa akwai kuskure la ya faru bayna shin wa sin in yazo me kuma ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah an ce na'am ashadu inda bilal ashadu inda lahi a kai kadiya ba a harshe bane da zaƙin murya kadiya a zuciya me ya matsayin manzon Allah a zuciyarka dan uwa wannan bawan Allah shine zai rasu mata sana cewa wa huznahu wa kurbahu ya farfado ta wa tarabahu gadan alqa ahibba muhammadan wasaba sai maganar bakin ciki ya kare ainihin tun yanzu ina ganin ƙuratu iyonin ga sunan ga manzan Allah ina gani ga siddiq abubakar almar'u ma'aman ahaba yan uwa ko ba komai ladan irin wannan zama lamu in ka duba hadisin da an ittifaki akan ingancinsa wanda aka ce sai na umar ne wani ka ce a'a aboru kana ne sai zo cewa shugaba mata sa'atu ita kiyama yau ya tayi ne shugaba ce a to me ka tana da kiyama ita a'a ya rasulullah ba sallah da yawa ba azumi da yawa ba sadaka da yawa walakin ni uhibbu Allah wa rasuluhu manzo ya ce almar'u ma'a man ahab ana ishe ban taba ganin sahabbai sun yi biki sun yi manna kamar nan rana ba muna cikawa da wannan reshe na baitin Imam al-Fazazi haramun alaihi naru qalbun ahabu shehi Allah ya ja kwana muridai Allah ya kara mana albarka da mu da ku mun ji daɗin da muka gan ku kowa ya jajirce na hidima wannan shi ake so fi zalika fale tanafasil mutanafisun ina addu'a ba tawa bace sai dan da harshen Sheikh Islam an koyi da mutane mutakar ana addu'a wani auto khair duniya wal akhirati ya ya taro da auto li nafsi summa ummi wa walidi wa sahabi wa ahbabi wa ahli wa man qara hudan wajadan ilman wa rizqan wa ribatan wa amnan wa imanan yazidu ila al-ukhra وتقوى وزودا وعتلا وحكمة وعافية بعد الإنابة للمولى نزل العلم فينا وكفنا شر جملة وصنا جميعا عن غرور وعن أهوى بجاه رسول الله فقل جانا سريعا كما دوك في الرجال والنجوى كل آمن وأنتم بخير وعاده الله علينا وعلى أمة الإسلامية بالخير والبركة السلام عليكم